بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يوم 25 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1439 wanda ya daidai da 8 ga watan 8 shekara ta 2018 miladiya idan ba manta ba kafin mu tafi wucin azumi muna cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi dike sunnati wal kitab al aziz na babban malami dr abdul azim badaw idan ba manta ba mun kai karshen bayani ina iya tuna cewa za mu tashi farkon babu ko kitabul juma'a a kitabul salat babul juma'a karshe muka tsaya a can baya dangane da abin da ya shafi aljamu bai na salatai nan muka tsaya mun kuma yi darasi na abdurrahman talatin da talatin da biyar ko alaikar talatin da biyar za mu tashi darasi na talatin da shida insha Allah ta'ala muna roƙo ubangiji ya mana jagoranci wajen biya wa daidai da fassara wa daidai kuma ba mu yi kun aiki da abin da zamu malai yace aljumu'a kamar ya ce babul juma'a kenan babin da yake magana akan juma'a kamar yana magana akan wannan ne babin da yake magana akan wato juma'a shine malai yace shuhudul juma'ati fardu ayn halartar sallar juma'a farilla ne halartar sallar juma'a farilla ne kuma farzu aini kun ba manta ba al'aini shine abinda wato idza qama bihi al-ba'd lam yastad lam yastad 'ala al-baqi in wani yayi ya dauke wani shine farzu aini farzu kifaya kuma idza qama bihi al-ba'd saqada 'ala al-baqi shine farzu kifaya kamar me kamar zallar jana'iza daurin aure duk farzu kifaya ko daurin aure idan wani ya ji a gidan ku goma ya dauke wajen daura amma inda kowa zai ji to da ya ji to amma farzu ainihin shine abin da wani waya dauke wani dole shi sa mai irajin musabida ya daure mutane a tajwid yace wato neman ilimin tajwidi farzu kifaya wani amalu bihi fardu aini ya daure mutane kasu neman zai ce ba dole bane amma aiki da shi dole ne to to to ya za a yi kenan kuma sallah ta zama dole to shine istilahin da malam ya amfani ne to shine yake cewa fardu ainin ala kulli muslimi wajibi ne na ɗaiɗaiku shikenan wajibi ne na ɗaiɗaiku ala kulli muslimin akan kowane musulmi illa kamsa amma wanda mutum biyar kacal na farko shine abdun mamlukun ba wanda ake mallaka wanda ba yadda zai ubangida ne da shi ba zai kyale shi ya je wato nema abinci ba to shine abdun mamluk ba zai kyale shi kai wani abu ba sai abin da yake so to wannan ma'azuri ne yana da uzuri daya a umra'atun ko mace matar da take cikin gida ba wajibi bane ta je sallar juma'a hadisan da zamu biya baya kanta aw sabiyyun ko karamin yaro waye karamin yaro shine alladhi lam yablughu al-hulum wanda bai kai mafarki ba shekara 14 zuwa kasa shi ake kira karamin yaro amma daga 15 zuwa sama to ya shiga koda koda wato gemu bai fito masa ba ko wani abu da yake nuna alama inda yake kana 15 ya shiga saboda hadisi ibnu abbas aw maridun ko mara lafiya mara lafiya ma ba wajibi bane ya je sallar juma'a aw musafirin ko matafi matafi ba wanda wato ya tsora masa cewa sai ya yi sallar juma'a dan za ga waje mutum ya matsa ya ce wai sai an tsaya a wani masallaci hanyar Kaduna wai lallai sai an bi juma'a nan zai je wani waje saboda haka wannan baya cikin sharaɗai da yake sa yake nuna cewa lallai na na masallaci na lokon eh an gane ko saboda haka baya nuna sharaɗin da yake nuna cewa lallai sai sai sai sai sai yayi sallar juma'a matafiya a safaru qira'atun min al'azab shi sauki da yawa akai mata zai hade sallah azab da la'asar zai kuma rage ta daga hudu zuwa biyu duk yana da wannan rukuta saboda haka ba dole bane sai dai idan yayi tayi inda zai tsaya bi sallar juma'a tayi amma da za a samu sabani wani ya ce a musamman uban tafiya ya ce ba ba za a tsaya ba to shi za a ji domin shi ne wanda ya bude dalili قال الله تعالى الله مرaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka ba da gaskiya Abdullahi dan Mas'ud kamar da ya kawo a Ibn Kathir Malai Ibn Kathir ya kawo da yake cewa duk inda Allah yake ya ayyuhal ladina amanu dan Mas'ud yace to ku tsaya ku ji domin umarni ne Allah zai yi ko hali duk inda kaji Allah ya faɗa haka yace ko abun hawa muke tsayawa musu dan mu ji wanda sako Allah zai faɗa umarni ne ko hali idan nudiya lissalati idan aka kiran sallah shine nudiya idan aka kirawo sallah aka kira mutane aka yi tela lissalati da za zuwa yi sallah min yawmin jumu'ati na ranar juma'a Allah yake fasau ila zikrillah ku tafi ku yi kokari ku yi gaggawa ku zuwa ku tafi zuwa ga ambatan Allah wa zarul bayya ku bar kasuwanci shine wasu malamai suke cewa haramun ne mutum ya kasuwanci bayan an kira sallar juma'a wanne shi ne wasu zuwa ne ke kira sallah na biyu domin akwai wasu yin guda biyu ko wancan sai ka ji da an haka na farko sai a ce wai ana umarta mutane ne su tafi su wanka su je cikin sa duk da cewa wannan zabanin mun ta waje a sha sindikul manjawi ya kawo yau shi ma aka fara kiran sallah na biyu zamanin sai na Usman saboda wasu dalilai saboda haka ga rajin yin zaba ya nuna an yi sabo yawa to saboda haka sai yake to wa zarul bai'a ku bar kasuwanci inda mutum zai zo ga shiga masallaci yana yi yana kasuwanci ne ya aikata haram domin Allah ya hana yayi zalikum khairul lakum hakan shi ya ba alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in har ta'lamuna kun kun kasance kun ga haka to tambaya ba ni zan ba da amsa ba sai mutum ya zanto dan kasuwa ne amma shi masallacin da zai je karfe daya ake zalla can nesa kamar yan kwanji misali ba ku misali da kwanji sai kawai ya gangaro da ranar da ya zo ya zalla karfe daya da ya koma ya ci gaba da kasuwancinsa kuma sai ya kwale kiran zalla karfe biyu a masallacin baki yaya wannan ba ni zan ba da amsa ba tambaye ku ne yau a jira amsar da za a bani to sai ke cewa wa an dari bin jihadi da hannun nabi sallallahu alaihi wa sallam qal an karbo daga dari dan jihad daga annabi tsira da annabi Allah tabbata a gare shi yace al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin to kun ji dalilin mala ita juma'a haƙƙi ne na wajibi akan kowane musulmi fi jama'atin a sallar jama'a illa arba'atan banda mutum hudu kawai kun ga ya sabanin abin da wale ya kawo a kan sai ce biyar to amma wata kila za mu ji mai ina ɗaya da dalilin da mutu ba za mu ji hudu na farko sai ce abdul mamlukun ya kawo shi ma ana bawan da ake mallaka aw imra'atul gomati ita ma ya kawo aw sabiyun ko mara yaro karami aw mariyun ko mara lafiya waye bai kawo ba musafir to shi ne zai kawo dalilin sa hadisin ibnu umar wa ni bin umar radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laysa ala al-musafir jumu'atu shi kenan babu sallar juma'a akan matafi amma ba a ce ba a zahar ba ko sallar juma'a ita ce aka dauke masa amma wato azhar ko tana yawwa illa iyaka kasaru za a yi kawai to wannan mun ji gaba farko yanzu kai ki yin zai karke wannan in ka zo bayani akan juma'a za ka fara tuno na farko ne matsayin da kuma ce fa hukumu wajibun wa mandubun wa ma ubiya wal makruha ma'a ma hulima duk abin da aka ba hukunci baya wuce ɗayan biyar din nan baya wuce ɗayan biyar to idan ka zo abin da za ka fara yin shine sai ka fara tuno me hukuncin kaza ɗaya wajibi ne ko mustahabi kuma da dalili sannan kuma abu na biyu sai ka tsallaka ka zo ka ji kuma bai zai magana a kai malam zai ce alhassu alaiha kwaɗaitarwa shine alhassu alaiha kwaɗaitarwa a kanta ita sallar juma'a ana abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal an kazo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda daga annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace man ittasala thumma atal juma'a duk wanda yayi wanka bayan yayi wankan sa ne da sallar juma'a fasalla ma kuddira lahu ya sallaci abin da Allah ya kudurta masa ya kaddara masa shine ma kuddira lahu abin nufi ne wanka da karbe tara da kuma sallar ya je dai na sallar nafila ma kuddira lahu abin da Allah ya kare masa yi kaga ba a faɗi raka'a nawa ba saboda haka wani ba zai je ranar juma'a ya sai raka'a biyu yana sallah ba kai mai tsari ba don wa ce ma kuddira lahu thumma ansata sanne yuru lokacin da liman ya zo kenan a ta ya furuga min khutbati har liman ya gama hudubarsa sun mai salli ma a huta ne da ya salla tare da liman gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra za a kankare masa zunubansa tsakanin wannan juma'a da wata juma'a da zuwa duk ƙananan zunubai da zai za a kankare masa wa fadlu salatati ayyam hadda ziyada ta kwana uku kwana nawa kenan goma tilka asharatun kamila saboda haka kwana goma Allah zai kankare masa zunubai to anan ne ake ta tattaunawa wasu malamai yanzu a yi suka ce kowane irin zunubi domin Allah madaukakin sarki bai su su fayin ba wasu suka ce a aya za a dauko ayi allazina yastanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam ay illa kaba'iru dhunub saboda haka banda manya sun yi sabani a nan kamar yadda dai hadisin zai zo ya faɗa ya ƙara fassara shi وعنه دفع عبد الله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي الصلوات الخمس صلوا لي قل أبير أذار العصر مغرب إجاء أصبع والجمعة إلى الجمعة تسلى الجمعة زوى والجمعة ورمضان إلى رمضان رمضان تتوشي لوجه لا تزوي مكفرات ما بينهن أنا كان كي أقول لك تكامل nami zunubi idan zuni batil kaba'i kaga wannan hadisin ya goyi bayan wannan fasara na cewa banda kabira idan zuni batil kaba'i da aka nisanci kabira yawa saboda haka wannan shine karin bayani akai magana ta yake magana ta uku a tahdiru min at-tahawul biha tsoratarwa da razanarwa dangane da wulakanta sallah dan abubuwan da za a gan sallar juma'a ba ruwansa gini yake fenti ne gyaran wuta yake in dai har yana aiki ba zai je ba shi ujiri ne a gurin ka kawai zai shiga wani harkar sai ya gaba abin da yake ya zara to shi ne wulakar da sallar juma'a an ibn umar radiyallahu anhu ma wa abi huraira annahu ma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam auladan umar da wato abu huraira Allah ya kara miki yadda lalle su din sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun da annabi alaihi salatu wasallam ya kulu ala awadin bari yana fada akan matattakala shine awad akan matattakalan mimbarin sa da yake cewa yana cewa la yantahi yanna aqwamu wallahi lamul kasar ko dai wasu mutane su hannu an wade an yi mul jumu'ati ko jumu'ati ba za amsa kiran juma'a ta hannu dangane da barin in an zakira juma'a da suke aule yakti mannan laha ko aule yakti mannan laha ala qulubi haka ne zama ko Allah madaukakin sarki ya shafi zukatan thumma la yakununna min al-ghafilin sannan su kasance cikin rafkanannu rafkanannu waɗanda wato kwata-kwata wasu ma san me suke ba kaga wannan tahdiri ne ko tarhib da malam mundi yake a tarhib wa tarhib tarhibi ne tsoratarwa ne wani abdullahi annan nabiya wani abdullahi haka ce abdullahi mun ja faɗa wani dan mas'udi dan ba a faɗi mahaifin ba haka bukari yake zanen da idan yace ana abdullahi ya shiru to yana da ibn mas'ud idan yace ana hasan ya shiru yana da hasan al-basri domin haka din ba dai wani wani abdullahi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li qaumi lalle annabi alaihi salatu wasallam ya faɗawa wasu mutane ya takallafuna anil juma'a ko ya faɗa akan wasu irin mutane da suke yi ya takallafuna suke wato ojoro suke suke nokewa anil juma'a ci gaba da zuwa juma'a annabi yace da kada hamamtu hakika na da faki na yi nufin al'amura rajulan yusalli billah na umarci wani mutum da yi wa mutane sallah na yi mata haka wato annabi yace na yi nufin yin in umarci wani wa jama'a sallah thumma uharrika ala rijali sannan zai kona mazajen da ya takallafu na anil juma'a ai wato uharrika buyutahum shine maqulun bihi in kona gidajen su ala rijalin ga wasu mutane da ya takallafu na anil juma'a suke wato nokewa ga barin sallar juma'a saboda wata bukatar su kawai wani dalili ba wai ba wato um eh wata sana'a su ba wai dalili bane na rana eh da ya bujiro wanda ya zama larura ga al'ummar musulmi ya sa ke haka a'a larura kawai bukatar ta ce saboda yana um wani sana'a ba zai iya bari ba kawai shi da sallar juma'a ta wuce to da irin sai to shine yake cewa kawai shi ma wannan tarhibi annabin bai haka ba amma cewa ya zama kirfe wa na bin ja'ad az-zamri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace man taraka salata juma'i duk wanda ya bar sallar juma'a guda uku a jere ta haula biya yana mai wulakanta ta taba Allahu ala kalbi Allah zai kace zuciyarsa duk wanda ya bar sallar juma'a wannan gazo wannan gazo da ba can an faɗa guda ɗaya ma ku tiba minal gazili ko to nan kuma guda uku a jere a wannan kuma ba wani uzuri ke ganta ka ce jere rashin lafiya ne ko kuma ya samu kansa a ɗayan wa'ancan biyar din da aka faɗa kaga wannan ko guda goma ya wari a jere ai ba za a yi magana ba ba magana akan da shi an kawo exception akan daban da shi an usama bin zaidi an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala kusamatu zan zai Allah ya kara masa hidayati annabi ya ce man taraka salata jumu'ati duk wanda ya bar sallar juma'a guda uku min gairi uzuri shikenan ba tare da uzuri ba kutiba minal munafiqina za a rubuta shi cikin munafikai manya ko karara oho an dai ce cikin munafikai kawai kuma Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira saboda haka sai mutum ya kiyaye shi ma tahimi na uku kenan na hudu waqatu ha yaushe ake sallar juma'a lokaci ta waqatu ha waqatu zuhur ku kiyaye lokacin sallar juma'a yake shine lokacin sallar azhar wa tajuzu qablahu ya halatta ayi kafin lokacin azhar da ku duba kalmar wa tajuzu bai ce wa tajibu ba ana nufin to wannan kalmar bara mu ji ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة أنا كان مالك يجي النبي عليه الصلاة والسلام يا كسنتي ينا صلاة الجمعة حين تميل الشمس lokacin da rana ta karkace sai ne kiran zawali lokacin da rana ta yi zawali har shi ne lokacin sallah azhar daya na biyu وعن جابر بن عبد الله أنه سئل جابر بن عبد الله يجي أما تنبيا متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة يوشي النبي يجي صلاة الجمعة قال يجي كان يصلي يا كسن جينا يصلى ثم نذهب إلى جمالنا sannan mu tafi zuwa ga jimali na zuwa ga raƙuman mu da suke ban ruwa domin wata ruwa ya da sauran ruwa ya cewa ya kai sun mana da abu ila da wafi huna an na wafi shi ne irin dabbar raƙumin da yake ban ruwa shi yake kira ko yake janyo ruwa ko ya ban ruwa a gona shi yake kira na wafi za ka ga idan da yawa a musulun sharin da alƙazi iya da yawan musulun shari ne mai kyau da wani malami ya zo yi a kaji sunan littafin ya kwanta mu akan akan fawaid ne na hadisan cikin da yawa wato alqazi iyadi yayi yawa muslim sharhi mujalladat ne ya kai mujalladi goma yayi to sosai littafin to a yana kawo wanda yake duk bayanan da aka yi gaba daya yace kalmomi ne suke koma na faɗi wannan ne saboda zai ba da kun ga mun biya wani hadisi a bulugul maram a baya wanda yake nuna cewa suna ana sallar juma'a tun sannan su dawo da wurwuri sannan su dawo su rika bibiyar bango ma saboda ba rana kun ji na to shine yake ƙara bayani anan yace to gashi nan sun mana da abu ila jimali na mu koma gurin raƙuman mu da suke ban ruwa fa nuri oha mu hutar da hina tazulu shamsu lokacin da rana ta yi zawani me wanda yake nuna karara yana nuna cewa kamar lokacin da suke sallan ba ranar ba ta yi zawani ba to shi sa ku fahimta da kyau malamai suke da kai komo a kai gaba ɗaya jumhur duka jumhur sun tafi akan cewa sallar juma'a ana yin ta ne idan rana ta yi zawani waye ne wannan ra'ayin na cewa za a yi imam ahmad bin hanbal da wato ishaq ibn rahuya ibn hanbal na ta tabbatin akan sanjira da wannan ra'ayin cewa ya halatta a yi ta wato kamar sha ɗaya da rabi ko sha ɗaya amma sauran malamai da suka kawo gaba ɗaya a shari'i cewa suka yi zance mafi inganci duk wanda ya kawo ruwa ya cewa kafin zawadi ya ce wahabi ne zancen da ya fi inganci magana jumhur shi da wasu suka ce babu magana cewa ga ba kafin zawali babu ita wanda suka kawo wannan saboda sun yi amfani da cewa hadisan gaba daya da hadisin da Imam Ahmad bin Hanbal ya ke faɗa cewa muna tafiya masallaci ko karyawa ba mu ba mu je mu yi sallar juma'a ba da mu karya saboda wurwurin kun bai da rage ku sai suka ce ai duk bai ci karo da wa'in da hadisan da suke cewa ana bibiyar bangu ana kaza duk gaba ɗaya sai an yi zawali amma wasu da suka zo sai suka yi tauki ta ce abin da ya gogori fara bude a bari rana ta yi gawa ne amma idan an samu sau ɗaya an taɓa yi kar ya zama al'ada ba laifi ba ne shi kenan ka ba kowane hadisi haƙƙinsa mutum ya zo da wuka kamar yadda za ku go wasu shekaru wanda yake je biya abubuwa za ku ake can jewa da da yan musamman yan zaria akan wannan matsalar cewa kaza kaza kaza kaza abu ne wallahi mai saukin gaske ina ko wasu malaman har malaman sunnan ba su ma ce kala akai ba saboda akwai littattafan da yawa da suka zo ta hada ma hadisan gaba daya dukan su da suke magana har wanda muka biya abu lugul maram saboda haka kaga ba abu ne da za a daga jijiyar wuya ba ina cewa ba halal ba baya da gun wajibi ko kaza halal ne na taɓa ba ku misali wata rana wato malam amma malam da amma Allah ya masa rahama ana biya umratul akan wata shekara nan ci wani abu wani ya mata tambaya akan ya halatta mika wani wani abu a gaban sa idan yana sallah ya ya halatta kawai sai wani ya bari sai da wani ya tada sallah sai ya mika ya yi matsalar ku kenan ba kwa gane wajibi da jari me yasa ba za ka mika ba sai ya tada sallah dole kawai sai ka mika to irin wayan abubuwan ne akwai abin da yake wajibi akwai abin da aka ce ya halatta in aka ce ya halatta ba to aka yi dole kai ba shi kenan in larura ta sa za ka yi sai kai shi ne abin da ake nufi da halatta to saboda haka wannan shi ne saboda haka kun ga in kuka kalli shi ra'ayin malamin ya tafi ne kawai akwai za a yi sallah da safe eh mu ba mu ruji za a yi sallah da safe ba za a yi amma kada ya zama al'ada yanzu kawai ya taba yi aka wa zalla da takalmi sai aka ce dole ne kai ba wanda yake ba dole amma wanda yake ba za a yi wanda yake dole sai an yi kaga fahimtar sa tana bukatar gyara wanda yake ba za a yi wani ma haka domin yana yin sallar gawa da da takalmi shi ma to shi da kawai malamai suke cewa an kakkaranto kowanne nasi a jeji inda yake kawai ne kulli maqamin maqal sai ka zauna lafiya wannan yi shi ka haku je abinda ake faɗa cewa karatu da ban mu'amala da karatun gobe da ban za ku wani yana da karatu sosai amma yadda zai mu'amalance shi kuma sai gagari shi sa da tsariya Allah ya mata rama amma da ya imamu malik ta fara ɗaukansa sai ta fara kai shi gurin rabi'a ta ce abin da nake so a koya ba ilimin zama da karatu ba karatun ba domin ilimin zama da karatu ba da wani Allah ya dakatar da to shine yake cewa wato na biyar al-khudbatu khudba ya ake yi da ita ba Ali bin Umar radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutbu yawm al-jum'ati qa'iman annabi ya kasance yana yin sallar juma'a a tsaye sun mai jilisu sannan ya zauna yadda dai kaga ana yi sun mai kuma sannan ya kuma miƙewa kale ki kama ya fa'alu na yau ba kamar yadda ake yi a yau yadda kaga ana yi a masallaci haka ne ko kaga wannan abubuwa ne da ko da kana da ilimi in baka shiga harkar ba ka koya sai ka je ba ba wani bawan Allah irin program da ake yi zuwa ko na ji da hawa ce ma wani gari aka zo za a sallar juma'a sai aka rubuta ma hudura to gurin zama sai aka sa aljiru wai ana gaya maki an ka zo nan daidai guri paragraph kaza zama za kawai da ya zo sai balla da kara ya ce aljiru ya faɗe ta wanda suka rubuta wa duk suka ɗora hannu haka ina ji irin taron ta rika da yana da'awa wallahi kawai ya kwalla wai aljulu shi bai san ana gaya ba wai in ka zo nan gabar ka zauna ba to kaga an yi kwajari yake to shine yake to kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam oke to wa hiya wajibatu ita wudu ba wajibi limuwazabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha saboda kwaitarwa da annabi ya rika akanta wa adami tarkihi laha abadan annabi bai taba barin kutuba ba sai dai kullun ya zo sallar juma'a sai yayi ma qauli sallallahu alaihi wasallam da da fadin annabi ga dalilin sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah na shida hadiyu sallallahu alaihi wasallam fil khutba koyarwa annabi alaihi salatu wasallam wajen khutba yaya yake yin khutbar kada sallallahu alaihi wasallam ya kun annabi ya kasance yana cewa inna tula salati rajuli hakika mafi tsawon sallan mutum gini shi sa akwai wani littafi yanzu babu ne da wani malami ya yi wani fiqihu da imama ina yawan faɗarsa littafin yana da kyau sosai wanda zai zama liman alal akalla a ce ya karanta shi ya kuma karanta shi dan shi kamar yadda ake faɗa limanci ba shi ma ba karatu wani zalla eh karatu shine da farko sannan abu na biyu da taku sannan abu na uku fiqhun iya limancin ma dole sai ka koyi fiqhu ya ake domin jagoranci ai wato aiki ko shi kuma leadership bai kamata a yi da ka ba ko abu boko ana koyarwa government sai a koya baya ake shugabanci a ce ga qualities na leadership to su ma malaman fiqhu sai da suka kawo fiqhu liman domin liman bai da fito sai ta mazaba mutane shi za annabi yake wa rajulun amma qaumun wa hum lahu qailun mutanen da Allah ba zai musu rahama ba ba zai musu kaza ba ba zai kaza ba kaje da mutum da yake limantar mutane alhali ba sa son shine wa hum lahu qailun ba sa so saboda ne ba shi da technique da methodology na limanci gaba daya to kaga dole a ji a koyi fike wani imam na'am wani doctor ne yana ji ko da Abdulrahman haka annan ya tunan su ba wai irin majhurin malami bane sosai amma doctor ne na'am to sai yake cewa um wa kitari khudubatihi hakika dan doguwar sallah da kuma gajeriyar huduba ma'innatu alama ne shine ma'inna alama ce mun bi ihdi na fahimtar da kun ga limamin ba Allah ya raba mu da asiri ke haka ake yi yanzu doguwar hudu ba ake a gajeriyar sallah wanda kuma wallahi daga cikin hikimomi da dabara shine za ka ga idan ka ɗauki wannan zalar na annaba alayhi salatu wasallam ko da sabbu ku duba ku ga ka ba ka ce Najeriya da sabbi zuwa zikira ala da al'ada ka hadisu rigajiya hudubar abin da ake yi khairul kalami ma Allah wadal idan ka zo yanzu lakoni ne kai Allah ya baka iya magana zaka zo ka fito wasu abubuwa wanda zaka wallahi zaka rike da zaka kuma Allah ya zaka zaka ka canja mutane domin abin da ka zo ka faɗa wannan juma'a in Allah ya da wani ba zai bari wannan juma'a ta zo domin kana da tsari cewa karfe kaza kake fara sallah ka gaba karfe kaza to wannan zai sa kowa kuma ga hudu baka bai shiga jiki za ka mutane ba za su rika bi kodawar ba domin gari ruwa ce kuma mai shiga jiki ko hadisi ne ga lokaci annabi alaihi salatu wasalam ya ce kaza sai ka fassara shi kawai minti biyar ai za ka iya bayanin da minti biyar ko goma ka ce ko mu ila salati ko ka tashi ka ja alaza ala insani hirin min al-dahr raka ta farko sai biyu ka ja wallahi ila yaka don Allah ya ji da za ka wajen kana da tsari kuma duk sakon da kake so ka isa za ka isa amma limamin yanzu zai ga abin ya tuke da karatu ma ya gama karatun ya koma siyasa yana ta bayani kaza kaza ai wallahi a ina ruwanka wani kuma ba ta ba rai ba za a gida ba ta sai zo huce akan mutane Allah to idan Allah za ka dauki hawarar da Annabi Ali da Rasul Islam ya bayar to sai ga wato kana zuwa kisar da sako cikin kaskarin zo ko ka ji mutum larabcin da yi gaba ɗaya daban bayanin da yake daban ko ba kwaci in dai kana bayyana larabci sai ga abin da ya faɗa a larabcin da kyau amma da yazo sai ya samu da yawaki kawai sai canza sai mai da kuta wani kuma labari ma zai zo bayan jiya bai ji ariyu wallahi zai ji yana bai gama da tabbuki wanda Allah ya ce in ja abun fasikun bi rabai ba da tabbaki shi ba da tabbaki ba ruwan da kawai zai zo fada ai zai ji yana an ce za a ƙara za a biyo kwanan awu akan yara mu yi ishirin da dan Allah wannan bayanin da zai bi jabi kawai idan za ka yi wannan tsokaci a kai abin da ake kira tsokaci wani za ka yi shi ka bibiyi bayanai duk ka kara su ka ga me illar abin su sai ka yi faɗakarwa kuma shi ma tsokaci ake yi a ƙarfi sai ka ce muna jan hankalin kaza idan kwai abu ne da ya shafi shugaba ba ba kuma a atake shugaba kai ke kuskure a dawar sunna ba misali gwamna ya yi wani laifi ka zo kai atakin dinsa wallahi kuskure wata ɗauka shi suke ji ne jara'a sai a tsaya wani bai da tsoro ba haka wani shi shugaba a ko kan suna zai sun za ka yi a dakin dinsa wallahi ba zai abin da kake so amma idan ka zo da hikimati wal mawidati hasana kai san da sako inda ya kamata a kai sai a sauka amma wasu ɗauka suke jara'a ce mutum kuma kamar yadda na faɗa a tafsirin mu na last week da muke last week muka zo wata gaba abin da nake faɗa kenan nake cewa misali akan shugabanci duk malintanka shugaba zai iya eliminate din ka misali me za ku jana zargin Muawiya akan ya kake horo bin kai horo bin kai horo horo bin kai mulkin zai taba idan sahabi zai yabi ta kan wani akan jam'iyyarsa to wallahi kai ba kai da ba ta hali ba kuwa bin ba da aula dan BDP ko ya biji ya wuce kanka ko to shine kawai to shi za irin wannan sai ka zama da hikima da kuma abubuwan da aka ga malam karan da waya ya san da malam gobe da aka ce baya wa shugabanni wa su ta daura zuwa ya sai dariya sai shi san da zamu yi musu zuwa zamu mu ga muku da daura da bakin zai faɗa yake jingin aduwar da suke da mala abubakar gobe ta wata bai su ne yar ba kullum wa'azi yake yace har aikin haji sun ji yana ga yawa al'umma ka ji tsoron hali yake wallahi yana goma bai ta wata bai karan da waya ita mara ba na mala abubakar gobe ka kaji to kaga haka ake dawa mutum da yazo ya ga ya ba kai da shi ko in ya samu dama ko ba hanyar da zai iya bi amma shugaba ba ya ba fito na fito wallahi kuskure Allah isa da gaya wani nake ko lokacin ran da yayi gana da mai malafa nace nace nace su kasa a wannan lokacin mutum ya zo ya saba sunan sa yayi kuskure ne a tsarin sunna amma idan zuwa aka yi ba ba ba ba ba fita nace ko kamfen da aka rike cewa tsakanin musulmi da azumi ne ko kuma labudda ne wannan labudda ne da kuma kake mai to wannan dole ka ga musulmi cewa musulmi ya ba azumi kenan amma fitowa kai a take shugaba baya tsarin sunna baya baya na eh ada ba abin da ake so shine kai fada ai ba ka bara kai jara kai jara wallahi kuskure wannan shine saboda haka tsarin koyarwa ta annaba shi za ku da annaba alladhi aka yi zai ce ma balul aqwami yaf'aluna kaza wa kaza me yasa mutane suke kaza da kaza me yasa wannan shi ne abin da ya kamata a lura to kun ga tsarin hudubar ke abin da ake so amma ba a yi magana a yi da turanci ko da wata ko da larabci wannan duk sai da kai yayi abin da ake kira hudubar shi ne isar da sako kawai ya zama dole ta kunshi kudu wata lahaja ta kunshi wa'azi abin da ake so a hudubar wa'azi shi za a yi karo kace misalin da zai zo ya ayyuhan nasu ta kullaha wa qulu qawlan sadida hudubar ta yi ya gama abin da yake ku ji tsoron Allah ku rika faɗan magana na ga wanda take ta dini saboda haka ya faɗi wannan da larabci ya ce amma ya zauna ya tashi ya fito amma ba kaza kaza zai ji jama'a sai kawai ya bayani da Hausa kudu ba ta yi saboda haka wannan shi ne kaga yana ɗaya daga cikin ne wato fahimta fahimta ta limani shine taƙaita a hudu ba da jan doguwar sallah fa'ilun talata annabi ne ku dawai da sallah wa qutulul khutbata ita ko khutba ku dai wato ku rage ta ku takaita ta wa inna min al bayani sihran wa ne mutum shi ko annabi ne za su tsara ne akwai sihiri a cikin bayani shine da ake nufi da sihiri abin da zai zo da ratsu zuciya ka baka sani ba sai ka ji wani da ya zo ya fara bayani sai ga kamar me wani ko sai awa biyu sai ya gama ka je wani yake zuwa ko akwai irin wayannan mutanen da sai yayi minti 40 sai ka kasa gara wai ina ma dan Allah da yake zuwa ce amma wallahi wani abun ciwo ku biyar in yi rufe ita da sako na eh eh saboda tunani ya ta yi ta la haula wala quwwata kaga wannan ai akwai sa'aba zai kore mutane ne da Allah abinda sakon da ake so a yi kuma ba zai isa mutane ba ba zai isa ba amma idan ana da wannan tsarin a ce a zo mutum misali sallan minti goma ne da ya hudu wa mulki biyar wallahi za ka ga gurin da ya samu tsayayyen tsari kuma za ka ga duk sakon da aka isa in Allah ya yarda mutane za su amfani a zo a kiya jama'a ana so da Allah kowa ko gwamnati da take so da da sako a ce ana so a sanar da jama'a su je wannan katin zaben yana da muhimmanci ko katin dan kasa to a lokaci idan ya biyo faɗa za ga ana ɗaukar abin da muhimmanci amma wani saboda hudubar da ake yawan tsawon wallahi in an tare da Allah ya taba bacci yake yana da yi ana ta magana amma ba zai iya faɗar me zai dawo da shi me ka faɗa ba bai sani ba Yusa annabi alaihi salatu wassalam yace a kan inda hudubar a ja doguwar sallah ita ko sallah dan kowa ya samu na'am sako shi za a iya da turanci za a iya da yarabanci za a iya da inyawuranci za a iya da bullanci zaune a gurin eh kaga abin da ake bukata a hudubar bajiyewa domin kamar yadda muka faɗa tushen hudubar shine isar da sako to ka zo ka rora da zummun bukumul umri duk ba ta gane me kake faɗa ba kai huduba ba abin da ake bukata shine ka isar da sako yaran da mutane suke ji kai musu shi kenan yayi shi za wa lanka ce idan mutum yayi ta larabci ya zo waye yare biyu baya bi yayi yayi turanci saboda wata kila a kowanne da wasa jin Hausa ba kuma ta jin larabci amma suna jin turanci sakon ake so ya ta zai ya halatta wannan shi ne na akan salari to ita ce zamu zo muna gaba juwa a ɗiji zai in Allah ya da ita zamu biya ita ma za ka ji wa ganganu a kanta to saboda haka wannan shi ne wa an jari shi ne samura qala kuntu usalli ma annabi sallallahu alaihi wa sallam salawat yace na kasance ina sallatar salloli tare da annabi alaihi salatu wa sallam fa kana salatu qasdan wa ne mutum yace sallar annabi alaihi salatu wa sallam qasdan madaidai ce ba ya ba ballan alaka ka hadisin lafiya sai zuwa rabbika la'ala sabuwar qur'anul majid lokaci bayan lokaci domin wa'azi yake da ita ita kuma za mu bi a nan gaban mu domin bayani ne na alkiyama wa qudbatuhu qasdan ita ma hudubar ta zama daidaiciya shine qasdan ba daidaiciya amma awa ɗaya a hudu ba a gaskiya wallahi tuli an yi tuli ko me za a yi an yi tuli to sai dai وعن جابر بن عبد الله قال كان الرسول إذا أجي فتواني wani langara a mali kan ba da yin naga sai dan dan dan dan bayar da ya zo bara fa dun nan gaba da ya tashi da wani tsabin bokon da ji da ya zo wata ran yaje ko sahaba ne ana cinye ana rana ya tashi ya karkaje da duma sai ce wannan liwan bai san hakkin da ba amma shi tallafi ma bai dina yi ba wai wanda kawai zaman da yi hukumin da ya karkade da duma sai wannan liwan bai san hakkin da ba amma shi yana da ra'ayi cewa sallah ba dole bace dan daga baya ba wasu suna ganin ya dena kana nan kuma dan cikin gari ne a wasu bulai to sai dai wa an jabir bin abdullahi qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan qadaba jabir bin abdullahi Allah ya kara masa yadda yake annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan zai hudu ba sai kamar da ta aina idanun da suna yin ja saboda fadakarwa wa ala sautuhu kuma yana daga sauti ayyuhan nas ya daga murya haka wajjada gagabu sannan yana tsananta damuwarsa fushinsa ka annahu munziru dai kai ka ce yana yiwa wato runduna gargadi rundunar da za ka fita yaki ka ga in za a zo a ja hankalinta shugaban kasa zai zo ja hankalin sojoji wajen fita yaki wani irin gargadi zai yi zai zo ta gaya mutu ina muku kajeji da kaza da kaza da kaza a kiyaye kaza to ni shugaba ba zai bada wato sanarwar fita zai yi gargaɗi don gane da wani abubuwa da ake na laifi ko don gane da fita yaki to yana yana kwaɗaita musu kuma yana zaburar da su don gane da abin da wato za a za su fita to ya kuje yana cewa sabbahu ku kiyaye fasarori da yawa malamai suka yi a kamar yadda alƙazi da kiyar ya kawo amma da haka fitowa fili shine tun da an ce ka annahu yunziru jaydin shine ku kiyaye addu'a din ku ku kiyaye ta domin da addu'a lokaci ne da ake iya kai hari ku kiyaye addu'a din ku sannan wa masaku ku kiyaye yammacin kuma annabi yana musu gargadi akan wannan ku kiyaye addu'a din ku ku kiyaye yammacin ku in kamar zara ji aka yi wa kana sallallahu alaihi wasallam yushiru bi bi usbu'ihi sababa wannan kalma mun kuma ta wai kace muka ce malamai sun ce tana da lugha tara al usbu' dan ya tsaba lugha tara duk yadda ka faɗa ji misali don ba din ta farko usbu' in ko in ka ga dama kai mata fata ko kai mata kasara ko don ba ba uku ba ba'un da shiga ba in kaga dama kai mata fataha usba'i usbi'i usbu'i uku shine kenan ainihin ne ita ba haka in kaga dama kai udan ma kai fataha kai kasara shi za ko ya ka faɗi da dalili ita al-usbu'u ba na dan yatsa a luga haka kai guda tara ba wanda zai zo ya faɗa a ce ba daidai ba na ba biyar da ya guda ta yi ai shi na ba a faɗa isba'i isba'i isba'i na eh wannan ba muna magana a kan kansa ta bayan da ba wai idan wani aiki ya fi so a gaba ba ba wannan magana muke ba a luga ita kalmar ita kaɗai ke mazarin da wani ba zai zo ya faɗa ta ce ba ni ya faɗa ba kamar yadda zan zo sai yanzu kitabu ta bayan da wannan muke nufi kawai yanzu a mumta na zo sai kitaban daidai ne ba daidai ba domin mumta ne shi kuma marfu'un shine abin da muke nufi yawa to shine ma da yake cewa um wa kana yusiru bi usbu'ihi sababat ya kasance yana nuni da dan yatsan zama a sababa wannan manuniya ko dama alkinsar binzar alwusta a sababa alibaham to yana nuna da manuniya fi kudwati ya kudwata inda zikirin lahi ta'ala lokacin da zai ambata Allah inna alhamdulillah ya nuna da dan yatsan sa haka Allahu akbar haka da dan yatsa guda daya wa du'a'i hakan zai addu'a annabi alaihi salatu wasalam dan yatsa guda ɗaya yake dagawa hudu ba walam yakun yarfa yadayhi yarfa yadayhi annabi baya daga hannu haka in an zo hudu ba in ka gani man yana haka wannan ba tsarin suna annabi bane illa idan ta kadiri idan roƙon ruwa za a ana da matsalar ruwa to a lokacin annabi haka yake daga hannu amma an ba nan ba ko addu'a za a yi Allah madaukakin sarki ka taimaki kasar ku kai mata kaza ka yi kaza haka yake yi da dama wannan za mu zo magana ji mafi waye da sake hatta magana cewa amin ai za mu zo mu tattauna mu ji ya ba halatta kano liman yana huduwa tun da cewa aka yi kangiru yana huduwa karka cewa amin za mu tattauna sai mu ji ba wai yadda ake a gari ba yawa to ka san akwai abin da ake kira wato ina ji norms ko norms and culture to akwai norms akwai abubuwan da sun bi jiki za ka kuma ba addini ba ne shine na ba su mala aliyu misali ran nan nace kamar karba abu da hannu biyu za ka ba har dukan yara muke a gida in yaro ya zo karba abu a ce za hannu biyu a ina ka samu nan su yana ciki za ka su wato sun yi iya sun zama mana jiki amma mai annabi yake bidiyoyi amma mu yanzu al'adar mu kaga sai mutum ya ga kamar ya zo za ka ba mutum abu ya miƙo hannu ne kada ta hannun biyu ko wani ne za a bashi wani abu da ce ta hannun biyu to akwai ire-iren wani na abubuwa da yawa za su kuma sun zama mana ciki farai kuwa to sai yake cewa an hussein bin abdurrahman kala ra'a umara bin ru'aiba bikira bin marwan umara ibn ru'aiba ya ga bikir dan marwan alal minbar akan minbari raji'an yadayn ya daga hannayensa fa kada ji ce qabba Allahu hatayn yadi yadayn Allah ya wajen wayan hannayen guda biyu kun san su a wato kalmomin su na larabawa lokacin kafan sara za ga sana da zafi a Hausa amma wasu abubuwan kamar ita kilatta ummuka ne irin wayan abubuwan za ga mutum yana faɗa ne don ya nuna ma abin da kai ba daidai bane ba zan ya zage ka ba amma mu a yanzu mutum ya faɗi wannan yana nufin Allah ya wajen ranka Allah ya wajen ran hannayen nana wannan ba aikin mutunci ne zagi da neman tadewa amma su suna faɗa ne a wannan abun wani lokaci sai ka fassara da cewa saki misali mutum ya yi abin bujewa ka ce kai shagewa da kaza ai ka ga shegewa da kana da mun shege majaji ko ku hakiki majaji a wai burge ke kagewa da ai kaza kuma shi ma yana jin dadi yana bude baki ya ce mai ji ko to irin wannan abu abu ne to sai yace abba lahu hatayn yadai laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na ga annabi alaihi salatu wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakaza baya karawa ala an yaqula ai ala an yafala baya kari akan ya aikata ya kula bi ma'ana ya fa'al ya aikata da hannayensa haka sai nuna ba yace wa jara bi isbu'ihi musabbiha sai nuni da hannunsa bai tasbihi shine wannan mu ne na ba ke cewa sabbaba ko amma na annabi alaihi salatu wasallam sabbaha ai ba a kira mu ne na mun mun fada a yanzu kai ka iza yana lullula shi to mu tabbaba zai rauki muna dunkula harshen kenan amma mutum mai mutunci ba ba ya wanda haka ka nuna shi haka mutumin da yake gaba da kai garo kane mara haka dai dai yaro ne kai maka dai amma ka nuna shi haka a ba ai to yi za ta annabi alaihi salatu wasalam sabbaha ake kiranta mai tasbihi ita ta gaba sababa kaga sababa mai zaki kenan to mu ta mu je mai zaki amma ta annabi sabbaha sallallahu alaihi wasallam wa ana anas radiyallahu anhu anna rajulan dakala al-masjid yawm al-jum'ah Anas dan Malik yace wani mutum ya shiga masallaci ranar Juma'a min babi min babin kana na hawa dadin qada ta wata kofa wadda take daura da wata kofa da ake kiranta wato wani gida da ake kiranta darul qada gidan hukunci to ta wannan gurin shine na hawa dadin qada daura da gidan da ake kira darul qada ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب قائم يخطب النبي yana tsaye yana huduba a lokacin fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya fuskanto ya biyo sun magana yace ya rasulullah ya ba shi Allah halakatil amwal dukiyoyi sun lalace wato me dukiya duka saboda rashin ruwa duk ta bushe dukiya ce waka da hati subulu hanyoyin sun yayyanki fad'u Allah yajidna ka roƙa mana ubangiji ya ba mu ruwa roƙon ruwa ce qala farfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi yace sai annabi ya daga hannayensa sun makala sanne yace Allahumma ajidna Allahumma ajidna Allahumma ajidna to yanzu ba dan ya daga ba bude hannaye ya daga Allah madaukakin kuma daga sai hannayen sama haka Allahumma ajidna Allah madaukakin sarki ka shayar da mu Allahumma ajibna na'am eh shi ma akwai magana da za a yi ai magana abin da ya shafi addu'o'i ne mu wuraren daga hannu duk shi man shawi sai da ya magana sa a cikin asarul musalli wurare ina akwai addu'a da za ka yi ga gurin da ya kamata kai kai hannu akwai wanda kuma sama akwai wanda daidai kirji akwai wanda ka gane yawa akwai wanda kuma suka rubuta ji kawai ka daga hannu walam yakun sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi yadihi sayfan sawa annabi baya riko takobi idan za zai je hawo mun bai wala gairahu ko wani takobi wa inna ma kana ya'tamidu ala qawlin abinda annabi alaihi salatu wasallam yake dogara da shi shine wato alƙawli ne maki irin ina wanda za ku ga ana siyarwa wanda mai kwana mai kwana da abu a ciki to irin wannan ke rikuwa kwakiri kwakiri sunansa to aw azal ko salla qawla an yattakhidha minba minbara kafin annabi aiwa annabi minbari in ba kuma da ba a tarihi ai ya nuna kar ku ta jire ciyawa ko daga baya wani bawan Allah wani na masa sunansa wani kafin da ya zo wa annabi alaihi salatu wasalam wannan mubar mai wata takala uku daga ranar annabi alaihi salatu wasalam da ya koma har aka a kinsa wancan kujitira mu'jizatu rasul har wancan kujitira ya rika nishi yana kuka ta bai ka ce mun ji muna ji kujitira yana kuka annabi ya dena hawan sai da annabi ya sako ya rungume ya ba shi hakuri to saboda haka sai ce wa lam yufadu ba'da ittihadil minbari ba kiyaye daga annabi alaihi salatu wasalam bayan ya riki bari cewa annabi kana yarqahu cewa yana hawa ba shine yarqahu shi da aka ce ruqiya hawa zaman kin shine ruqiya al ruqiya shine tawaida amma ruqiya hawa zaman kin yawwa sai ce annabi kana yarqahu bi sayyidi ba mu taba cewa ba a rawaito cewa annabi yana hawa da takobi ba wala qautin tun daga lokacin da aka yi mawarcan kowanne kwajir wala gairi ko wani sa haka annabi yake hawa sai dai mutum mai da lafiya ya tsufa ba laifi amma kawai su matashi ni a wurin limamin juma kawai ɗauko kwaki fito da shi a ce ya kace haka annabi yake yi kaza kaza na'am Mm. نعم ai larura ta sa za a yi wannan ba babu abin da za a hau babu laifi shi za a zo zairan sallar idi suna towari limaman juma in za ka iya tunawa saboda ai ka gaba mun bari ake hawa ba a musalla ne zai ce wasu suna kai mumbarin filin musalla amma mafi yawanci za ka ga musalla ne kawai kujera za a sa in ya zauna ya ƙara miƙewa za mu zo hukuncin ɗini istiklalan akwai abin da suka hada akwai abin da suka rabu a to mai zuwa da fata ga duk karatun da muka yi duk ai mun gaba da wancan ko mutane gaba eh mun gaba tunda da laraba ake koyi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu a karatun da muka yi wanda muka biya yanzu ne nuna annabi yana rike wannan sandan ne kafin ai masa ne da aka yi mun bari har wani ya rawaito cewa ba ƙara ganin annabi da sanda ba ko takobi kaga mun rufe wannan shago to karasa an shi ne ni ma ne maganar larura ko na ce idan mutum yana da larura shi kenan dama can ba a mawai jawa mun bari ba dama saboda babban malami ne saboda girmansa ko ina za shi da zallar da yake zuwa ba ba a magana ba da shi muke ba shi ne na ba da misali ne kamar ni mataki yanzu ina ji ba cikin ai dai da na ba da misali ma da kaina duk da yana ba da wani amsa mutum yanzu yana amfani da sanda mu ma mun ce kare yi ba mu faɗa ba ba haka muka faɗa ba yawa kuma wannan ba kar kamar da ana magana a kan mai hawa mun bari ya hudu ba ba wai ana magana wa kan mutanen gari ba ba da su ake ba yawa kakka za masu kwagiri su tsine mu ba haka na cewa yawa to saboda haka sai ce wala qaudin wala gairi na karshe da zamu tsaya akan sa shine ke khutbatul haja khutbatul haja da ake ita kuma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu khutbata khutbahu annabi alaihi wasallam ya kasance yana bude hudubobin sa ya kasance yana budewa wa mawa'izahu da wa'azinsa wa durusahu da karantawa da bihadi da khutba da wannan khutbar allati urifat bismi qudwatul haja wadda da aka tanta talibin ilimi ya san sunanta da ake kiranta qudwatul haja wa hadha nasu a wannan shine nasinta innal hamdalillah nahmaduhu ba nahmuduhu ba za ka yi wallahi wani har abun bari innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'idan kuskure ne babba innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu lallai godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'idu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafarar sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari a gurin Allah daga sharrin kawunan mu kowa yana da sharri wa sayyi'ati a'malina da kuma munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya jiyar da shi babu wanda yake fatar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda yi mata da shi kuwa shi ma fala hadiya lahu babu wanda ya isa ya shirye da shi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina ji da babu an bauta da dindinta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ina ji da lalle annabi muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya wanda suka ji ba da gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah haqqa tukati mutukar tsoron sa wala tamutunna kar ku take ku mutu illa wa antum muslimin ba sai kuna musulmi shi za ga annabi Ibrahim annabi Yusuf kowa ya zo sai ya ce Allah tawaffani musliman ko rabbi kad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fa'il as-samawati wal-ard anta waliyyi fid dunya wal-akhirah tawaffani wala tamutunna illa wa antum annabi ibrahim alayhi salam kowanne annabi ya zo za ga abin da yake faɗa ke Allah kaje nuna musulmi sai da ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku Allah ji khalaqakum wanda ya halice ku min nafsin wahida daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya halatta wa wannan ran abdamir ya'udu ila al yawa domin wani zai zo kamar da a tafsirin mu na adimi in ba kuma tawo mun yi magana akan wannan wani zai zo ya ce a ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha sai a ce abdamir ya'udu ila man ila hawa zaujaha bizan azauju kalma ce da take amfani da kamar su bawo ne da turanci namiji da mace a kira mace zauju a kira namiji zauju larabcin wato larabcin larabcin zamani da kwararren larabci ne kusa yake baya bambance mace da namiji baya cewa zaujatun yace kuma zauji duka gaba daya zauji ne kowa zauji yawa kamar halin ne da hamida to irin wannan ne za ka ga sai wani ya dauka ai kaza kaza akwai wanda suke kawo wannan cewa zauji wa kalaka min ha zaujaha min ha abdamir yaudu ila hawa zaujaha ta ce ai annabi adam ma daga hawawa aka halitti kun gane ai kwajariya masu tafsirin ra'azi kenan to sai yake cewa wato waka laka min ha aka halatta wannan ran domin rai ai mace ne a larabci mu ne a hausa namiji amma a larabci shi za Allah yake wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha ujuraha wa taqwaha kada abla aman zakkaha duk wa ake da annabi wa kada khaba man dassaha sau da haka ba ce da sahu bai ko kaza ko kaza a to shine yake faɗa nan zauja ha aka halitta wannan ran na annabi adam wato aka halitti ran na na hawa daga wannan ran na annabi adam alaihi salam وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اي ونساء كثيرا Allah madaukakin sarki ya sa aka rika yaduwa kuma maza da mata masu yawa wattaqul la allazi tasaaluna bi ku ji tsoron ubangijin da kuke magiya da shi wata kira at tasaaluna ya magiya da shi ne dan Allah shi ne tasaaluna bihi da sunan Allah ne wal arhama ay wa tasaaluna wa bil arham shi ma shi ne mutum ya zo ya ce dan zumunci da yake tsakanina da kai mun kaza shi ma ana magiya da zumunci inna allaha kana alaikum raqiba lalle ubangiji mai kulawa ne a kan shi za ka ce raqib sifa ce ba a zuwa a ce ma yanzu min kawai da illa da dai raqibun ati a ce ai raqiba a hannun dama a ji da hagu wannan kwajariya da can haka ake gaya mana a raqiba a dama a ji da mala'ika ɗaya shine raqibun ati raƙin mai kulawa addinin kuma hazin wanda yake present ne yana gurin shine wato addin har duk su faɗi ne tawa mala'ika daya na me za wato wata kula allabi da ta aduna bihi la ilaha illallah a to me yake so shi bayan da ba malaika ne ai duk da malaika na kowanne kuma malaika na dama da hagu duka to amma dan Allah a Hausa ma yanzu Hausa idan aka zo ana so in bada misalin dakta da ta'amar sai na zo nace ai fari ne dogo in nace fari ne da dogo da Allah wannan ba gwaranci bane fari dogo tiriri tuba duk na aji wa manqul haka tarihin ne bi na aji wa manquli wa kaza ba rawu ne ko dai ya manta ko kuma wani abu yake so gina suka fito da wannan ai ne nace da ku ba ka ake gaya mana ana cewa eh da ta abin da muka taso da yi ne raqibun adaba a tida hagu haka ake faɗa amma da ki dan Allah a Hausa ma yanzu zaka ba da sifa ta mutum ka zo ka ce dogo ne fari ne wuciriya ne kaza ne kaza duk sifa ba kake faɗa sai ka faɗa abu goma kuma da abu daya to Allah ya kyauta amma dai duk ni ya ya dan guntun karatu na duk tafsirin da na duba ko wanda malamin ya zo za ga karin bayanin da suke ba wato a kan sifa ce bayani cewa sifa ce kaza kaza kaza kan wani ya zo ya kwaci ya yi to dai shi ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya wanda suka ba da gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana sadidan wanda take sadidi kawai yuslih lakum a'malakum dalilin haka Allah zai gyara muku ayyukan wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah duk wanda yi wa Allah wa rasulahu da manzansa faqad faza to ya gama rabota fawzan azima rabota babba sai ji amma ba'du bayan haka فإن أصدق الحديث كتاب الله حقيقة ما في غسير مغانا إذا كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم ما في الخير جريا إذا جريا النبي عليه الصلاة والسلام ثم جري الله يقول وإن تطيعوه وشر الأمور محدثاتها ما في شر الأمر جيني فاررو وكل محدثة بدعة دون أبو فارريش بدعة وكل بدعة ضلالة dukkan bid'a bata wa kullu dalalatin fillah dukkan bata kuma tana wuta Allah yake wa man ta'ammala hudaban nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya lura da hudubobin annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam hudaba ashabi da hudubobin sahabbansa wajen hasa filatan zai sake ta cike bi bayanin hadisi dangane da ni bayanin shari'a wa tauhidi da kuma tauhidi kai da Allah wa zikri ala'ihi ta'ala da ambato ni'imomin Allah shine ala'i au ni ma dan lake nayi wa zikri sifati rabbi da wato ambatan sifofin ubangiji jalla jalalu da girma da ruwaya wa usulul imani kulliya da tushe na imani na gaba daya wa da'wati ila Allah da kira zuwa ga Allah wa zikri wato ala'i ta'ala da kuma ambato ni'imomin Allah allati yuhabbibuhu ko yuhabbibuhu ila khalqi wanda take sa wato take ƙara soyuwa take ƙara san wato sa bayi su zama suna san Allah da wannan abubuwan ka ana faɗa Allah yana kaza yana sai ka ji kana san sa saboda wannan ni'imomin nasa da ake faɗa shine to habibu ila khalqi take ƙara sa soyuwar su zuwa gabayi wa ayyamihi allati tukhawwifuhum min ba'dihi da kuma wato narko na ubangiji ayyam anan bi ba'da kabu da ubangiji madaukakin sarki yake a rika tsoratar da ubangiji madaukakin sarki dan gane da wato irin da mutane yake idan an saba masa tsoratarwa shine tarhib dama mun faɗa a tarhibu ne wa tarhib to shi ne mana yake cewa kuma a to wal amri bi zikrihi da yi umarni da ambatan Allah wa shukrihi da gode mar allazi yuhabbibuhum ilayhi wanda shi ma hakan yana sa wato yake ƙara sa soyayya ubangiji madaukakin sarki Allah Allah madaukakin sarki ya so bayan da wannan abubuwa akwai abubuwan da yawa kana yi Allah zai soka yi wa nawa salati istighfari to shine yuhabbibuhum ilayhi fayadkuruna min azamati Allah ta'ala sai kaga tana yawan tuna girman Allah wasi badi da zubobin da wa asma'i da sunayensa ma yuhabbibuhu ila khalqi abinda zai rika sanya soyuwar wato Allah madaukakin sarki zuwa ga bayi wa ya'muruna bil da'ati zirka umami da yi wa Allah biyayya wa shukuri da gode mar wa zikirihi da kuma tuna musu ma yuhabbibuhum ilayhi abinda zai sa Allah ya zo bayan sarifu sami'un sai ka ga waɗanda suke masu sauraro sun juya wa kada a habbohu suna san Allah sai zaujo sun zaujo ko sun juya ko sun zamo suna san Allah wa habba mu jima Allah ya so saboda abin da kake yawan gaya musu kenan abin da Allah ya so su su ma su so shi wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaktuba bil qur'an annabi ya kasance yana yin huduba da qur'ani wa surati qaf ya karanta surati qaf ya wa'azi da ita wa'azi ne sosai na alkiyama a ciki qalat ummu hisham bintu harisa bin nu'man ma bintu qaf wannan baiwa Allah take ban hada da surati qaf ba illa min fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sai sai a bakin annabi alaihi salatu wasallam saboda yawan yin da yake lokaci bayan lokaci mimma yaktubu bi halil minbar saboda yana yawan hudu ba da ita akan minbari wannan shine wallahi wa alam awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa annabi kai kuskure Allah mu dauke sarki ya yi mana na'am na'am